أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو مناسك مقدمة أضواء البيان تاع الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين mun tsaya a shafi na sha ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya to da mu tashi wal maqsud ko to kafin mu kara a al-maqsud da malam yace min tana zakkuwa lit-tab'id da ibtida'ul ghaya ba su kadai ne ma'anar ta ba wajen famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu min tana da ma'ana sun kai kusan goma sha wani abu kun fahimta shi yasa nan da kuke gani yana kawo ma'ana biyu wani lokaci ba wai yana nufin bakin su bane wani lokaci harafi yana da ma'ana sun kai goma ko fiye da goma da yace nan min tana zakkuwa lit-tida'il ghaya gaya kala biyu ce akwai gaya azzamaniya akwai almakaniya la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida'a awwal yawmin nan zamaniya ce akwai makaniya subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa sannan min tana zakwa lil badaliya ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-hayati al-akhirah فنتذكر للتبعيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ولوكسي نذكر لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان نم من الأوثان ba tare da fin sashen gumaka ba dukkan su hiyal autha domin babu gumcin da ba banna ba an gane ko tana zakkuwa kuma lit tafsir wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih ay yumayyiz bainahuma wa yufassil bainahuma tana zakkuwa lit ta'kid أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير هنا تأكيد الفائل لتأكيد المفعول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا فنذكوا لتأكيد المبتدع ما لكم من إله غيره don haka min ma'anoni daban-daban gare ta kakkace ka koyi na haul wadih koko a jurumiya an ce huruful jarri min sai ka ce harful jarri na ma'ana ta fi goma da gare ta wacce ce ake nufi cikin nassi ba sani ba shi yasa nan abin da ke son mu fahimta akwai wani littafi huruful jarri dilalatuha wa atharuha kulli abin nan majistar da akai a kulliyatul da'wal islamiyya huruful jarri kawai akwai huruful ma'ani ma gaba daya dukkan harufan da suke dauke da ma'ana harafi 105 wani malami ya littafi akan su mun fahimta ko kenan harafin nan sai ka san cikin ma'anan nan goma wacce ce ake nufi ka ba da dalili kuma akan wanda ake nufin yasa ka ko dauki abin kamar matsayin wasa akwai wani littafi ina ganin aiwancin sati na gaya muku akwai mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ka nemi tahqiq na sheikh muhiddin abdul hamid akwai tahqiqat da dama amma na shi da kyau kwarai da gaske akwai kuma ma'anil huruf na imam rumani sannan kuma akwai aljanad dani fi huruf maani na imam muradi akwai al-uzhiyya fi ulum al-huruf na imam al-harawi akwai tanawubul huruf fi lugatil qur'an dr muhammad hassan awad imam suyuti cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo adawatu allati yahtaju ilayha al-mufassir dan haka kowane harafi yana dauke da ma'ana fiye da nawa ba sani ba yasa kai sai ka zo kawai duk inda ka ga dama ka bashi ma'ana banda ta yi yawa saboda cikin ma'anonin da yake dauka cikin su wacce ce ake nufi ka ba da dalili kan wannan karatu ba abu ne ba wasa bane wallahi ilimi ba wasa bane duk misalin da malam kuma ya bayar da zaka ce ka dauki wannan misalin duk inda zo a cikin alkur'ani bincike ne mai yawa ko ma izib guda ka dauka ka ce to min da a cikin izib daya ita kadai zaka bincike kanta ka hiddo ma'anonin ta karatu ne mai yawa balle izib 60 balle a hada da hadisai balle a hada kuma da yaren larabci shi yasa duk inda ba da misali guda ana fitar da misalai masu yawa dan ka gani to sai mu tafi ko ba ka ba malam yace wal maqsudu fi tarjama abinda muke nufi da tarjama muke nan wannan muqaddima da muka yi mutlaqul misal mu dan bada misali ko da gudana bai hana fitar da misalai masu yawa wa min anwa'il bayan yana ga nau'uka na bayani allati tadammanaha hadha alkitabu almubarak wanda wanda littafi mai albarka ya kunsa an gane ko bayan al-ijmal al-waqi' bi sabab ibham bayanin ijmali abinda yazo a dunkule alwaƙi'i wanda ya abku cikin alƙur'ani ya zo cikin ƙur'ani bi sababi ibhamin saboda an dunkule abu an kawo shi a dunkule fi ismi jinsin a cikin suna na jinsi a larabci akwai ismu jinsin akwai ismu jam'i akwai aljam'u aljam'u shine wanda adda mufrad in nace almu'min almu'minuna jam'in sani jam'u mudhakkaru salim an ce mai salim saboda salimu bina'uhu wawun da nuna ɗaya an ka ƙara ko mu'minat jam'u mu'annath as-salim shi ma saboda salimu bina'uhu alif da ta'un ɗayan ka ƙara wancan kuma wawun da nunun ko kuma ya'un da nunun cikin haratul jarri wan nasb ko ba haka ba ko jam'u taksir li'annahu lam yaslam bina'u mufradihi al-alimu al-ulama kaga an canza ma ainun ta samu don ma bina'u mufradi ya canza to akwai ismu jinsin akwai kuma wato ismu jam'in shi ismu jam'in bai da mufradi من لفظه المرأة يا المرأة تو امرأتان تو جمع شي امرأات النساء تو النساء سيزمون تو اسم جمع نبا جمع با دومين لا مفرد له باللفظ kun fahimta akwai ismu jinsin kuma shi ko suna wanda ya shafi jinsin abu ina fata an fahimce ni shi ma kala-kala ne in Allah ya ba mu iko mun zo bayani dai kansu za mu dan fayyace muku su saboda ka bambanta ba ka san jam'u ba ba ka san ismu jam'u ba ba ka san ismu jinsi ba buga ɗaya ka gani Allah ya taimake mu to shi ismu jinsin kin nan jam'an kana a mufrad akwai ismu jinsi wanda ya zo matsayin jam'i wani lokaci ya zo mufrad au ismu jam'in an gane ko ko kuma suna na jam'i akwai ismu jinsin mufrad akwai ismu jam'in jam ismu jinsin jam'an akwai mufrad akwai kuma ismu jam'in aw silatu mawsulin ko ko suna na sila wanda yazo sila zai zo doge bayanin su aw ma'ana harfin ko kuma ma'ana wani harafi kamar alif wal lam tana da ma'anoni daban-daban ka koma cikin mughnil labib zaka ta ta dauka ma'ana sun kai 11 malam yace to ga misali fa misalul ibhami misalin abin da yazo a dunkule fismi jinsin a cikin suna na jinsi majmu'in kuma wanda muke matsayin jam'i ba mufradi ba qauluhu ta'ala fadal Allah fatalaqa adamu min rabbih kalimatin annabi adamu ya karbi kalmomi daga wajen ubangijinsa na akwai kira'o'i guda biyu akwai fatalaqa adamu min rabbih kalimatin akwai kuma fatalaqa adama min rabbih kalimatun to nan sai kalmomi su mantu su ne fa'il kenan kalmomi sun hadu da annabi adamu wagga kira'a kuma annabi adamu ya karbi kalmomi to babu matsala da ba su zo ba daga wajen Allah ai da ba zai karbe su ba to dan an hankalta ba sun hito daga wajen Allah sai an kace fatalaqa adamu min rabbih kalimatu kalmomin sun fuskanci shi akwai wanda ya kawo su ko wahayi ko kuma Allah ya ga dama ya kawo ya mai ilhama su to lokacin da suke zuwa sai an ka kalli su ne fa'il amma lokacin da an kalli shi ko annabi adamu ya karba sai an kace ya karbe su imam shatibi ya ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki ya aksun tahawwala imam ibn kasir shine al-makki anan ya ce to wa adama kalima ta adamu farfa kai mishi rafa ka ce fatalaqa adamu nasiban kalimatihi kuma kai kalmomin shi nasba ya ce amma hau bi kasrin nasban nan kasra ce ake yi domin jam'u mu'annathus salim ko mulhaq bi jam'i mu'annathus salim shi in an ka zo wajen nasu ba kasra ake yi ra'aitul muslimati ba a ce ra'aitul muslimata don kasan ya san nahawu ya san balaga cikin shatabiyar da sauransu don akwai nahawu na akwai balaga ya san ya ce amma walil maki in ka kuma mamaki na ibnu kathir yake nushi don ya ce wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibnu kathirun kafirul qaumi mu'tala ya ce walil maki ya aksun tahawwala sai ka juya sun kuye ji malaman zauri sai ya kuma fatalaka adama min rabbihi kalimatun kalmomi sun zo ma annabi adamu na fata an fahimta ibn malik cikin alfiya ce wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a duk abin da sanadiyya yi masa jam'i da alif da ta'un ne mu'minatun sai an ka ce mu'minatun yace yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ana mishi kasara cikin halin jarra da halin nasba ra'aitul muslimati nazartu ila al muslimati zaka ce ra'aitul muslimata yan jami'a suna nan waɗanda sun kai na hau sai su ta dariyar ka kasan sun shi dan jami'a kullu abin da yake tun kaho ya ai larabci sai su ta dariyar mallam an kalle kaho sai ba waihi an karya hakoran sai ba waihi da kai banna saboda shi kabar shi da larabci shi kuma ya fassara ba an kama da tawon shi kuma ya fassara su Allahu akbar mutai ko malam ya ce to faƙad abhamahuma ko huna Allah ya ɓoyi ya kamata a ce faƙad abhamaha ba abhamahuma ba Allah ya kawo su a dunkule huna a nan cikin suratul baqara wa zakaraha amma Allah ya bayyana su fi surat fi qawlihi ta'ala a cikin fadar fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana sun ka ce ubangijin mun zalunci kawo na mu wa illam taghfir lana in baka gafarta mana wa tarhamna mu kai mana rahama ba da nakuna min al-khasirin za mu zama turice wanda suka yi hasara wannan su ne kalimatu wadanda an ka boye da an ka ce kalimatin shi yasa in kaga kalimatin cikin qur'ani to suna da bukatar fassara kalimomi mun fahimta kalima kuma in ta zo lokacin magana ake nufi ita galibi shekul islam ibn taymiya ta ce duk inda an ka ce kalima magana mai yawa ake nufi amma wasu malaman nahu suna gani an ce kalima guda an ce kalimat kalmomi masu yawa amma ya ce wannan ya saba malarabci na alkur'ani kuma ya saba malarabci shi a fahimtar shekul islam ibn taymiya yake to duk in ka ji kalima ka diba cikin ar-radd ala al-mantiqiyin duk in ka ji kalima magana mai yawa take nufi wa tammat kalimatu rabbika to kalimatu rabbika inna la amla anna jahannama min jinnati wan-nas ajma'in kaga ai ba kalima guda bace alqal kalima ai yayi magana yace to shine asali kawai ya faɗi magana mai yawa alƙal khatibu kalimatan ai ba ta kalima guda ina fata an fahimta kalimatun kin nan dai tunan yazo jami'i kalimomi ko su nasoshi da suke nuna annabi adam ya faɗi wani su kalimomi cikin nasoshi in ka diba sai asbabun nuzul da sauransu Sheikh Nasiruddin Albani ya tafiya cewa ko da an faɗi wasu kalmomi cikin hadisai da annabi adam ya faɗa ba wannan ba tana yiwa a yi aljam'u ya faɗe su gaba ɗaya na fata mafinci ne ya faɗe waɗannan waɗanda ƙur'ani ya faɗa kuma ya faɗin dusun da ba su domin bai ce bakin su ɗaya faɗa mun fahimta ko ƴan shi'a kuma sun ka ce a'a annabi adamu kalmomin shi ne ya ce allahumma inni ashaluka bi haqqi aliyyin da wane ne da wane ne allah ka gafarta mini rudu na ƴan shi'a shi yasa cikin tafasirkin su abubuwan sai a hankali an gane ko ba sai mun bata lokaci dai kan wannan malam ya ce wa min amthilatihi kuma yana daga cikin misalin shi fismi jinsin mufrad suna na jinsi amma mufrad wanda yake mufradi na qauluhu ta'ala fadar Allah wa tammat kalimatu rabbika kalimar ubangijinka ta cika alhusna wadda take mafi kyau ba mai kyau ba alhasana mai kyau alhusna mafi kyau walillahi alasmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyau domin husna jam'i ne na ahsanu an gane ko mace shi hasna'u to hasna'u da ahsanu jam'in shi wato abin alhusna muannath ne shi ko ahsan muzakkar wani husna mafi kyau ba mai kyau ba husnu kuma sai zamanto shine jami'in su ko ahmaru da hamra'u humru don sai zamanto husnun ba mai ba mai ba alkyawun ba banda masdarkin kuma shi ma jami'in shi husnu ne ala bani isra'ila akan bani isra'ila bima sabru saboda hakurin da suka yi din kaji qur'ani yace an yi hankuri ko ba haka ba tani sun ce kullum haƙuri kyawu gare shi ba gaskiya ba ne haƙuri a wajen malamai na ɗaukar hukunci guda biyar haƙuri wanda an wajibi haƙuri wanda a mandubi ko abin nan mandu haƙuri wanda an mubah haƙuri wanda an makaruhi da haƙuri wanda an haramu akwai haƙuri haramun arama in Allah wajabta ma ibada yin hankuri kanta wajibi na in abu ya zama to mandubi ne a cikin ibada na fila yin hakuri kanta mandubi na in ya zama to mubahun ne kamar cin abinci kai hakuri ka ci abinci ya zama to mubah in ba ka kai inda zaka mutuwa ba to nan ya zama wajibi akwai hakuri makruhi duk abinda shari'a ta karhanta yin hakuri kan shi makruhi na abinda shari'a ta haramta yin hakuri kan shi haramun shi yasa hakuri yana da kyau a inda shari'a ta yarda kuma a yi don Allah walladina sabaru ibtigha a wajhi rabbihim wajazahum bima sabaru jannatan wa harira salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat da akwai hankuri haram wannan hankuri ba ma haram na ba kafirci ne ma duk da yake hakuri da shi da shi da azumi aka ce ba a kilgala da su inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hadisi kuma ingantacce kullu amalin libni adam illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi shi wannan Allah ya ce ladace sai an zo ba haka ba suna daga cikin ibadodin ba a kiyaye ladar su ba to amma akwai hankuri wanda kafirci na wazalla wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in ka da la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wanga hankuri mina da shi a rama ba mu amsa kafirci ko wan talaqa al mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum ayi hankuri kan shirka kafirci na mallan in baka rada alkur'ani ba kuma mun sallame ka ba dole ba don haka abin cewa sabu hankuri ko ina yana da kyawu a a akwai abinda ba a hankuri kan shi matar ka ta daina sallah ta kafirce ta bijire tana bin yan bori hankuri kanta a a ko tana da kyau kuma ko da ya uwarka ta don shi Allah babu ruwa ne da dan gidanku mun ji ku al'aya suratul a'raf aya ta 137 kenan wata mat kalimatu rabbikal husna malai yace faqad abhama huma ko abhama yace kenan abhama hana ko can wancan abhama hana Allah ya kawo abin adun kule wannan kalmar bai bayyana ta ba huda wa bayyanaha Allah ya bayyana ta bi qawlihi da fadar shi wa nuridu an namunna alal ladina sudaifu fil ard muna son mu yi ni'ima ga waɗanda an ka raunatar da su a bayan ƙasa fir'auna ya raunatar da su ko wa naj'aluhum a'imma musanya su zamanto a'imma shugabanni wa naj'aluhum alwarithin mu zaman sanya su ne masu gado wa numakkina lahum fil ard mutabbatar da su a bayan ƙasa ko ba haka ba wa nuriya fir'auna mu nuna ma fir'auna wa hamana da hamana minhum daga waɗannan mutane ma kanu yahdarun abinda suka kasance wato suna tsoro ko ba haka ba shi ismu jimsin jam'iyyun wanda yake jam'i allazi an gane ko wanda yana da ma'anar jam'i ya tadammanu ma'anar jama' dalun alal jinsi amma yana nuna jinsi wala mufrad lahu ana bambanta shi da mufradin shi da ta'u misali samarun jam'i ne ismu jinsin ne as-samaratu guda baqarun al-baqaratu kaga yan ce baqar jam'i baqaratun guda nakhlatun guda nakhlun kuma jinsi gane ko samarun da samara ismu jinsin ifradiyun shi kuma wanda yake mufrad ina fata an fahimci ni zaka iske an yi itlaqin shi salihun lil qalil wal kathir yana nufin mai yawa ko kadan kamar kace ma'un ruwa ismu jinsin ne ko ba haka ba a larabci ba a yi ma ismu jinsin ne yana nufin dukkan ruwa amma ana musu jami'i ke almiyahu ko kuma a ce amuwa ana cewa amuwa mahmudu gune mai ke cewa man wahada al'araba hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mawturi akhahu wa kayfa kanu yadan fil harbi wahidatan man khadaha ba'a dunyahu bi ukhrahu wa kayfa sasa ru'atu al-ibli mamlakatan ma sasaha qaisarun min qablu awshahu wa kayfa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu amwa jam'i na ruwa ko ba haka ba to kana ismu jam'in zaka iske shi kama a ce labanu ko nono shi ma ismu jamsin ina fata an fahimta sannan kuma za ka iske shi wani lokaci yana nufin jama'a bai da mufrad akwai wanda ba bai da mufrad ina fata an fahimci ne ha? eh? eh a kamar dai abin da ma'asha ko thulla ko rahat an gane ko? kaga rahat in ka taho jam'in shi mufrad kin shi sai ka samu rajul ko ba haka ba imra'a kace an-nisa al-jaysh kace al-jundi shine mufrad kin shi al-khayl ismu jinsin ne godiya bi sunanta da larabci hisanatu al-faras an ce al-faras da namiji da mace duk faras ake ce musu al-ibil ko ba ka ba sai ka ce jamal mace kuma ka ce naqa ad-da'an mm ad-da'an wasu ka ce shatun ake cewa ko ba ka ba amma dai rago al-kabshi ne ko al-kharuf ko al-ma'az kuma a ce at-tais ko ba ka ba ha jaka kuma al-atan jaki kuma al-himar dan kakka zo ka ce himaratu san waɗansu ba sanin abubuwa sun tafi kuma su zo su haɗu mu mutane da kalima ta umma kaga umma arrajul wal mar'atu yan haɗa su sun kafin suna da su ake cima umma ko rahatun ko duka waɗannan za ku iske su asma'u ne na jinsi suna nuna jinsin abu kamar kalima ta almala'u mutane masu yawa take nufi shugabanni na gaba ina fata an fahimta to ana iya barin su haka don ku fahimce su ala ayyati hallan kalimar kalimatu rabbika ita ce wani ridu annamun na alal ladina sudaifu fil ard ita ce kalima ta Allah ko kalmomin Allah waɗanda ake nufin waɗanda sun cika ga bani Isra'ila an gane ko anan malaman tafsiri suna tattaunawa akan mas'ala na cewa za a yi baiwa ga waɗanda an karauna da abin wani ji alhuma a imma za mu sayar shugabanni alƙawari na Allah ɗauka ko bai ɗauki alƙawari ba ya cika waje allahum a immatan ya hadu na bi amrina lamma sabaru kaga ya sanya su a imma ɗin duk in kaga Allah ɗauki alƙawari to di ba ko musarrah ya faɗa ko kuma ta fuskar istinbat da ka fahimci su ayoyi su nuna Allah ya cika don Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa naj'aluhum wa naj'aluhum al-warithin za mu sanya su masu gadon ƙasa kuma ya tabbatar da wannan alƙawari wa awrathna al-qawma alladhina kanu يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ونمكن لهم في الأذى متبتدوا أبان كسا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأن أنك سنيا يا ملكي على أبدا سكنكما أن تبتد شيء أبان كسا وما هكذا بني ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون akwai wani abin wa yara fir'auna wa yara fir'aunu wa hamanu وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون in ba manta ba qira'ati ta Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Kufiyun sun karanta wa yara ya an ce nuriya daga arahu ne yaga ya ruwa masa ko ya guda mishi wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma sai mutu sune fa'il wa nuriya sai nuna musu musu Allah fir'auna wa hamana junduwa ma kanu yahdharun abinda suka kasance suna tsoro menene fir'auna ke tsoro tafiyar mulkin sa ko ba ka nan bane da kuma a canza masa addinin sa to kuma waɗannan tafiyar mulkin nan ma kanu yahdharun ai allazi kanu yahdharun abinda suke tsoro kun fir'auna ya ce wa inna la jami'un hadirun ai ya tabbata yana tsoro amma kuma Allah ya tabbatar mishi da shi na fata an fahimta to an ce ya kashe 'ya'yansu saboda an buga mishi cikin bani isra'ila an ce akwai wanda zai gadon abin nan ko amma dai ƙur'ani abin da ya nuna shi fir'auna dai ba wai ko da yana da boka yadda suka buga mishi amma bani isra'ila na ƙiyayya da su kuma ya fahimci suna da sifa guda biyu ga su 'yan kaɗan kuma suna son mulkin al'umma gaba ɗaya shi yasa fir'auna ce ta kashe su saboda kisan da ya musu ba wai zakkuwa annabi musa ta sai musu kisa ba qalu udina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana shi kashi annabi Musa ko da an kaife shi ana kashin bani Isra'ila wanda suke cewa a'a kashin da yayi musu saboda ya fahimci mutane da wasu hatsari a duniya duk inda yahudawa suke abu biyu manya manya abubuwan da suke so su yan kadai ba sa son su yawa shi yasa ba sa shiga cikin mutane ko addinin su sai da kowa ya shiga ba in ka ga wurin ibada na yahuda synagogue to tabbas akwai yahudawa a wurin sannan kuma kullum su suka sai su mallaki kowa a duniya shi yasa hitler yake hallaka su yasa za ku ga mutane ne masu wani sha'ani to fir'auna ma ya fahimci haka domin mai mulki ya san wanda ya fi kowa kuɗin mulkin sa da suka zo kuma sun zo da wani addini na tauhidi kuma shi fir'auna baya son wani wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum ko ba haka ba ko sanaqtulu abna'ahum imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu kathir ko ba haka ba sanuqattilu ko sanaqtulu nafi' da abu ja'far da ibnu kathir sanaqtulu zamu kashi nuqattilu zamu karkashi to ya zamu yi jami'i wasu kace duk ma'anar su daya wasu kace a'a qattala ba dai ke da qatala naqtulu za mu kashe farko farkon al'amari aka sake ganin abin ya matsalar su ta girma suna ta da'awa kuma sanu qattilu za mu karkashe cewa fir'auna ya yanki jariri dubu goma sha biyu wannan magana kamar hasashe ne tun kafin haihuwa annabi isa annabi musa al'umma guda ana yankan ƴaƴanta har ya shekara arba'in ana yankan ƴaƴanta har aka turo shi annabi ana yankan ƴaƴanta har Allah ya tada fir'auna bayan da'awar ana yankan ƴaƴansu kuma a zo a ci jariri dubu goma sha biyu Allah ya sa abin da ya kashe ya sa wani duk wani dan ta'adda na wanga zamani mai kashin mutane in ma kana zakwa ka kashe masu sallah ko manyan mutane ko ka koye wani kauye to shi fir'auna jarirai na wanda ba su mu kwale shi ba duk duniya babu inda jariri mu kwale shi yalla ne shi gudanar da shi na mutane kuka shi da Allah ya shi ba ba ganin gudu ya sa mutum da mata ta aihu kwanan nan arba'in sai ce ta hukuma ƙuriya ko ko shi shi shi ƙuriya da su shi shi veranda ko waranda ko falo cin mata ta don allah yi ban son kukan nan ba ka son kukan nan ka aihe shi ko kuma shi koma wancan ɗaki shi kwanci ne ya bar su da rikici ya sa mace ba ta da ta ɗauki ciki musamman cikin harko namiji ta kai ciki ba ta don ya canza mata rayuwa ya sa in baka gane ba matarka in tana da ciki musamman a wurin abin da cikin farko ka bi ta hankali saurin hushi take yi da gayin maganganu wanda ba su da kyau sai ka gane wani lokacin kuma masu na gare ta na jinnu aljini zuwa ta zagin ka baka gane ba marakon kai mai tilawa ka nemo maganin sihiri ka watsa mai sai ka ka sake ta sai ka sake ta ce ba ta sani irin waɗannan matsaloli suna faruwa ba na ce duk matar da ke zagin mijinta ba aljini da ita amma galibi yanzu aljinu suna cikin jikin mutane mun fahimta ko ba almuhimmu dai duk yadda fir'auna ya kokarin ya kare mulkin shi da ra'ayuka da ƙaryace ƙaryace da ya ta yi da kuma makamai da sojojin shi wannan bai bashi nasara shi yasa malamai suka yi a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa cikin ilmul munasabat suke cewa fir'auna da annabi Musa annabi Musa ya shiga cikin ruwa bai da karhi ko guda sai na Allah amma sai ya fita wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani lokacin bai ba sai inda yake ba ko ba ka dan bane amma Allah subhanahu wa ta'ala fitar da shi saboda tare da karhin Allah ya shiga fir'auna kuma sai da ya zo da duk sojojin wa inna la jami'un hadirun ko hadirun fa arsala fir'aunu fil madain hashirin banda ma sojojin sai da ya kara amma da ya shiga cikin ruwa ba tare da karfin Allah ba sai ya halaka shi yasa ka zauna tare da karfin Allah ya haika dogara ga karfin dukiyarka ko danginka ko ƴan uwanka ko mulkinka ko iliminka ko dubaraka ko wani abu duk wannan shirme ne ga Allah ba komai bane gashi da sojojin shi hatta idza adrakahu al-gharq falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in babu wani karfin amma annabi Musa lokacin bai ma ai bakan shi kariya amma kuma ya fita da ƙarshen Allah yasa kullun ka dinka tuna Allah bari tuna wata dubara ka sa Allah gaba mun fahimci wannan akwai maganganu da dama inna radduhu ilayki alqawli na da Allah zamu maido shi gare ki kuma alqawli na ba faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa ja'iluhu min al-mursalin zamu sai cikin manzanni kuma Allah ya cika mata wannan ya zama daga cikin manzanni ko ba ka dan bane kina daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ko to sai mu tai gaba malam ya ce to wa min amthilati qawlihi wa min amthilati yana daga cikin misalai na ismul jam'i ismul jinsi al mufrad ko qawluhu fadar Allah walakin haq walakin haqqat kalimatu al azabi al kafirin kafirai su kalmar azaba ta tabbata akan kalmar azaba ta tabbata akan kafirai ko ba haka ba me yasa ta tabbata akan su duk in kaga suna wanda yake sifa ne a cikin qur'ani to yana dauke da illa in dai ka fahimta a cikin usulul fiqh in kaga mu'minina ko munafiqina kaga wani hukunci to ya tabbata akan saboda wannan abin kalimar azaba ta tabbata akan kafirai limaza li kufrihim an kace kafirina li kufrihim dan saboda kafircin su wallahu la yuhibbu adh-dhalimin li dhulmihim wallahu waliyul mu'minin li imanihim duk in ka gare su in kaga sifa dubu duk dauke ga ka'ida na baka kyautar ruwan Allah Allah ya gawa gawa ya ce tufakar bayyana ha bi ƙaurihi Allah ya bayyana ta da ƙaurihi walakin haƙƙal ƙaunu minni kalima ta tabbata da gare la amna Allah jahannam min aljannati na cika jahannama min aljannati da mutane daga aljannu wan nasi da mutane ko ba haka ba wannan shine haqqat kalimatul azab to wannan ita ce kalimatul azab la amla anna jahannam min aljannati wan nasi ajma'in kuma shine alqawlu din ina fata muke biyasa ta tabbata akan saboda Allah ya san ba su da ni imani wanda bai da ni imani kuma Allah bai sa shi aljanna ko da sun ga wutar jahannama Allah ce in sun dawo banna za su shi yasa ka bar ba kanka wahala walau tara idh uqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nurad wa la nukadhibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu liman huwa anhu innahu lakadib kariya suka yi yan ta'addana dan haka dan an ce su tabbata a cikin wuta dan ya san ko ya mai da su duniya tambata da za su shi ko Allah mu bai wasa ya kawo su duniya don a bayyana kowa da kowa ga aikin shi kun fahimta ko malam ya ce wani hawi hamin al'ayat da sauransu duk inda kan kalima kalima ta zo to in kana iya ko ka neman mata fassara karar cikin alkur'ani ko kai istinbadin ta duk inda ka ji an ce kalimatu kalimatu kalimomin Allah kuma kalimatu rabbika ba wai kalimomi na kadan ba kalimomin Allah ba su da iyaka kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله daga kalmomin Allah kalmomin Allah kalmomin Allah kowace da fassara tana abin da ake bukata mutai ko shi yasa yace da irin su kina in ka gane wannan kullun in ka zo ilimi in kana son ka tona ka'ida sai kai aiki da ita yanzu sai ka samu karatu wa min amthilati yana daga cikin misallan shi qauluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba eh yace wa aufu bi ahli ko ku cika alkawali na ufi bi ahadi kuma zan cika muku alkawali al'ahad sai da munto ismu jinsin ne mufrad malam yace faqad bayyana ahdahu ya bayyana alkawalin sa bi qawlihi da fadarsa la in aqamtumus salata alkawalin da Allah yayi da su don ahadin Allah shine su dauka la in aqamtumus salata in kun tsaya da sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafa su at-ta'zir yana daukar wato at-taqwiya kuma at-ta'zir lokacin na nufin yima mutum hukunci wanda shari'a bata haddade haddin sa ba shi yasa in ka shiga cikin littafin ko ya kai tara wa aqradtumullaha qardan hasana kun ka ba Allah rance rance mai kyau wanda an yi shi ne don Allah ba don wacin wata bukata ta duniya ba shi ko don da ba Allah rance rance mai kyau Allah zai lunka mishi man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وبين عهدهم ألا يبين على قول بقوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كاغنا أهدي القول إن الله دوكا رسو ina fata an fahimta ko kuma alƙawullan da Allah ya ɗauka da su ba waɗannan ɗaya bane misalai ne aka kawo Allah ya ɗauki alƙawari da su wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum wa antum tashhadun وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا دو القولين بل ما أكو القولي ببان توحيدي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا سوما سونا cikin shi na fata an fahimci ni duka alƙawalin da Allah ya ɗauka da su sai ka ɗauke shi a jumlace da sun cika waɗannan alƙawari da sun samu alkhairin duniyar lahira walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayi'atihim kaga na nasu gana Allah wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila yazo a dunkule at-taura da injila sun tsaura ta tauhidi da komai alƙawla ne na Allah la akalu min fawqihim min tahti arjulihim kaga shine wanka kuma alƙawari na Allah ta haka dai ayoyin suna da yawa kun fahimci da ke ko ta haka ne zaka huskantar tafsirin ka gane shi Allah ya taimake mu ta haka in kaga suna ismu jins kai hattara in an kai idafa shi ya koma jin ya ce wa aufu bi ahadi bai ce wa aufu bi uhudi ba dole ki an yi idafa shi ismu jinsin ne an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jin yasa ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da ni gare ku ta ba ni'ima guda Allah ya musu ni'imomi ne nan ma sai ka samu ayoyi ha wa anni faddaltukum ala alalamin wa idh najaynakum min ali fir'auna tsiratar da su ni'ima ce wa idh wa'adna Musa 40 lillata an yi alƙawari da annabi Musa a basu littafi ba da littafi ni imani wa idh qala Musa liqawmi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al'ijla fatubu ila bari'ikum wannan tuba faqtulu anfusakum lalle kashin kai abun gani amma ni imani don Allah zai karbi tuban su ko ba haka nan bane wa dallalna alaykum al-ghamama ni'ima ce wadda Allah ya musu na fata an fahimce ni in wa yadda kattum nasun faddaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun hitowar da Allah ya bayyana wanda an kai ni'ima ce gare su inda ba a bayyana shi ba da har yanzu rikicin bai kare ba to idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu min haythu shi'tum wannan ita ma ni'ima ce duk dai abinda Allah ya musu na ni'imomi ka kama lissafa kuma babu wanda zai lissafa ni'imar da Allah ya mishi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da haka sai ka fahimci yadda ake fassarawa ka fitar da mas'aloli ba dole ba sai ka abin nan ka dibi littafin malamai kuma ka yi aiki da ka'idodi ba a can ba da izinin Allah malam ya ce to wa min amsalati yana daga cikin misali shi qawluhu fadar Allah hatta yablugha ashudda ko ba haka ba wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda nan hatta yablugha har sai ya kai matukashi nan ba ana nufin in mutun ya kai matukashi ba ya halatta a zalunce shi ko ba kanan bane nan mafhumu ghaya ba shi ake nufi ba ba ana nufin ba kakka kusanci dukiyar maraya sai ya balaga in ya balaga ka kusance ta la mafhumu lahu kadiba cikin littafin usulul fiqh akwai al-mafhum mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa da anwa'u mafhumul mukhalafa wanda yake qat'iyyun da dhanniyyun ghalibu dhann kenan ko akwai kuma shi al-musawi da al-a'la da al-adna dan ibn rushd na gani akwai al-adna akwai mawani'a kuma na aiki da mafhumul mukhalafa guda takwas shi kuma mafhumul mukhalafa guda takwas ne kuma kaga maratib kin shi dibacin muzakkira fi usul fiqh duk waɗannan mutum bai san su ba sai ya ce hatta bulaga ashuddahu har sai ya kai girman shi to in ya kai girma ya halatta ci duke shi a ina fata an fahimci to amma me yasa Allah ya ce hatta ya buluga shudda saboda in kato ya balaga ka kusanci dukiya ta shi na halaka ka malam yace li annal ashudda kalima ta ashudda ya tanawalu al-bulugh ta shafi balaga wa ya tanawalu 30 sana kuma ya shafi shekara 30 wa 40 da 40 wa 60 da 60 wa ghairi dalika kenan larawa in suka ce ashud yana daukar ma'ana daban-daban daban-daban kama ƙila fihi bi kulli zalika duk malamai sun faɗa daban-daban wa min itlaqihi al 50 daga cikin waɗanda sun kai itlaqin wannan kalma akan shekara 50 qawlu suhaim ibn wasil ahu 50 ya kai shi abin nan dan uwan shekara 50 ma'ana nufi ma'abucin shekara 50 mushtabi'un ashuddi na tara karfi na na kai matuƙa wa najazani mudawaratu shu'uli najjazani daga annajiz ne annajiz shine haƙura zaga addu alaiha bin nawajiz ko ba haka ba zaga ake cewa da Hausa haƙura masu tamna na fata an fahimci to sai ce najjazani ya fita min da haƙura domin waɗannan haƙura in sun ka fita sun mutum ya balaga ma'ana ya kamar ka ce ya najjazani ma'ana kamar za ka fassara shi ba wai ya fita min da haƙura ba na fata an fahimci ni ma'ana ya bani sanin al'amura na yau da gobe shi ne najjazan ya koya min wayo ya sanar da ni yadda duniya take mudawaratu shu'uni juyar da al'amura duk in kana mu'amala da mutane da dama to yanzu zaka sanin abin da a duniya shi yasa kake ganin da malamai manya-manyan malamai da manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu mulki su suka san mutane saboda suna mu'amala da mutane daban-daban da munafiki da mai ƙarya da azzalumi da mutum nagari da mai haƙuri da mara haƙuri duk suna galiba galibi ina fata an fahimce ni illa dai in baka shiga cikin matsala to baka gane munafikai saboda shi munafiki kullun cikin daɗi na shike da ya ga matsala ta taho ko da nuna kai akwai matsala ya tuma shi yasa wani hatta da buta shayi tukunyar shayi wanda ake azawa ana shan shayi sai ta nuna mutumin banza ne in ya ga an aza tukunyar shayi sai ya zo ya zamna ko ya muku gaisuwa mai kyau da babu tukunyar shayi bai ma bin wannan hanya ko in ya biyo ku gaishe ku bai yana ya rubuta cewa tukunyar shayin ta da muhimmanci gare shi na fata funki haka ai hattara mutum bai zaman towa kullun cikin mutane sai dai ya amfana da su shi bai tunanin wani amfani da kawo musu wannan mutum mummunan mutum Allah ka mun tsari an gane ko to bari mu je gaba dai saboda lokacin namu shi na tafiya malam yace walakin Allah ta'ala sai dai Allah madaukakin sarki bayyana ya nuna annal murada abinda ake nuhi bihi da wannan fi sha'an liyatim a cikin shi sha'anin maraya bulughun nikahi ya kai lokacin da zai kai aure bi qaulihi ta'ala hatta idza balagun nikaha har sai in sun kai lokacin da za a yi musu aure ko ba haka ba fa in anastum wabtalul yatama kenan farkon ayat ku jarrabi marayu hatta idza balagun nikaha in sai kai lokacin aure fa in anastum minhum rushdan in kun anastum tsinkaya kun hankalta nan anasta min janibi turi nara in kuma abinda ake gani na sai a ce tsinkaya nan kuma in ka hankalta ma to fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyin su ko ba kan wani bari ku ba su dukiyar su ina fata an fahimci nan sai ka fahimci abubuwa daban-daban don ba wai kawai a biyo kan ayat ba a zo a wuce wabtarul yatama a jarrabi marayi nan suna matsayin marayi ko kuma sun balaga ku su balaga ba amma sai ce wa atul yatama amwalahu ku ba marayi dukiyoyinsu malaman balaga sun kace waɗanda sun kasance marayi domin wanda yake marayi ba ba shi dukiya sai in ya balaga ko ba haka ba ibnu jarir tabari yana da wani ra'ayi ko kuma yana ganin ibnu ibnu ashur ya kawo shi wa atul yatama amwalahum ku ayyana musu dukiyarsu don can da ba su rarraba su ba su ba su yadda suka ga dama suke yi ba sa ma ba su komai wani lokaci sai zaman to at-ta'yini ake nufi amma ko at-ta'yini ake nufi ai in sun balaga za a ba su amma da Allah ce a ba su duk in kaga umuri ya zo cikin Qur'ani ka diba wani lokaci ne ya kamata a yi shi wani wuri ne ya kamata a yi shi ban sani ko mun fahimta ba ha da yace a ba su kun fahimta yana bukatar sharaɗi guda biyu kayan a basu sai an jaraba su wabtalul yatama sharaɗi na biyu hatta idza balagun nikaha sharaɗi na gaba fa in anastum minhum rushdan sannan na fadfa'u ilayhim amwalahu duk kamun cin danga sharuɗa kawai wa atu yatama alam walu aba ma rayu duke su to ina sharuɗa kuma ba wanda ke hakan ta ngare ko umurni ne fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu mun fahimci wannan shi yasa akwai abin da ke kira al-itlaq an gane ko al-itlaq shine abin da an ka saki to shi itlaqi yana da siga ne guda biyu an-nakiratu fi siyaq al-amri wato al-itlaqu shi itlaqi yujadu fil fi'li kamar fi'li farzuquhum minhu ba hadi ba mi za a arzuta su da shi an gane ko mutlaqun min haythu an-naw'iyya wal kayfiyya fa'adhuhuma walladhani yatina minkum fa'adhuhuma mutlaqun min haythu al-kamiyya wan naw ba hudi nawa ne ba kuma ba hudi nau'i ba ko ba haka ba duk inda ka gane shi yazo sai kai hattara duk umurni in yazo to kadiba ina nau'in shi ina kuma kayfiyar shi ina ga ina fatan kun fahimce ni wahjuru yanzu misali da an ka ce wallati ta kafin nusuzuhunna fa'izuhunna mutlaq ne kalma nawa za ka yi kai mata wa'azi kwana nawa ba a haɗi ba wa hajruhunna fil madaji'i an cika kaurace mata kwana nawa ba a haɗi ba amma ana taqayyidin shi da aya ta ila'i ko da rantsuwa kai kace ba za ka taɓa matarka ba lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur to ko rantsuwa kai wata hudu na an ka baka fa'in fa'u fa'in Allah gafurur rahim wasu malamai suka ce fa'in fa'u fi hinna in sun dawo cikin waɗannan watanni to shi kin wasu suka ce fa'in fa'u ba da hunna in sun dawo bayansu shi yasa wajen su malamai tun kafin da wata hudu sun ci kama auren babu shi waɗansu suka ce a'a in wata hudun sun kaci kata ja ƙara gidan alƙali to ƙarar dai a je gidan alƙali don kata ce ta saki kanta ta aure wani bala'i ya tashi mun fahimta wa hajruhunna fil madaji'i wadribuhunna bugu ya za a yi bugun bai faɗa ba amma hadithi na Jabir bin Abdullah cikin sahih Muslim darban ghaira mubarrih to kaga sai ka san alkayfiyya duk in kaga fi'ili ya zo an gane ko mutlaq ne sai an samu mishi annawiyat da alkayfiyat mun fahimci wannan ko to sannan kuma sai abu na biyu abin nan al'itlaq yana da siga don malamai ba su ka kawowar siga shi ba sai malamai sun ka ce an nakiratu fi siyaƙil amri ko fi siyaƙin nafi in ka ga nakira fi siyaƙin nafi ta kore nakira ta zo an kore ta awin sharɗi ko cikin sharaɗi awin nahayi ko cikin nahayi ta dullo alal umum ta shafi komi da komi kenan in nafi ya gabace nakira ko kuma sharaɗi ya gabace ta ko nahayu to tufidul umum tana nufin duka wa fi siyaqil khabari al musbat tadullu ala al ibham wanda wani bayani ne yake karawa in nakira ta zo cikin siyaqi abin nan wanda an ka tabbatas ba nafi ba ba shartu ba ba nahyi ba to tadullu ala al ibham wal ijmal ina fata an fahimci ni tana nufin abu ya zo a dunkule walaqad arsalna rusulan min qablik mun turo annaba gabaninka su waye su kaga ai mubham na kira ce fi siyaqil khabar al muthbat wa fi siyaqil amri in kuma na kira ta zo cikin siyaqil amri aw al istiqbal ko ko ta zo zuwa ga abin da zai zo gaba tadullu ala al itlaqi fa iddatum min ayyamin ukhra iddatun min ayyamin ukhra mun gane ko to da haka kenan shi itlaqi ko cikin fi'ili ko kuma wato fi siyaqi annakira fi siyaqi al'amri aw al-istiqbal nan ne ake samu shi wannan na dan bare misalai ne saboda mu fahimci abin da ake nufi da itlaqi abin da yazo a sake ha fa tahriru raqabatin fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa a gani za a yi zuwa gaba nakira ce an gari ko fi siyaqi al-istiqbal sai zama to mutlaq ne amma wani sai ce mu'mina yayi taqayyidinta don mu fahimci abin da ake nufi da shi mun gane ko to bari mu je gaba kenan an ce maka itlaqi yana da siga guda biyu imma fil fi'li wa imma fil nakirati fi siyaqi al amr aw al istiqbal amma an nakira fi siyaq al nafi wa shart wa nahy tufidu al umum wa an nakira fi siyaq al khabar al muthbat tadullu ala al ibham wal ijmal ku fahimci wannan da kyau in baka bambanta su duk waɗanda abubuwan su da suke kafa fitina kai baka duk baka san wanga ba amma an kama ka nasu kana kokarin ka fassara shi irin yadda ra'ayinka ya baka babu wata ka'ida wadda ka sani akwai hatsari mun fahimta ko bari mu je mas'ala ta gaba kafin lokacin ya muna halinsa malam ya ce wa misalul ijmali bi sababil ibham misalin abin da ya zo a dunkule fismi jam'in suna na jam'i ko ba haka ba shi suna na jam'i baya nuna jinsin abu amma yana nuna suna ne na jam'i wanda baka samun mufradinsa cikin abin nan lafazinsa ko ba haka mun ka faɗa ba ina fata an fahimta ko shi ismu jinsi yana nuna jinsi abu arabiyun ba larabi ismu jinsi na larabawa ana samun shi arabi arabi ba larabi jinsin larabawa yake nufi akwai shi da dama na dan ba da misalin shi ko da rahata da sauransu ina fata an fahimci shi ismu jinsin la ya khtassu bi wahid min afradi jinsihi kowa na iya shiga cikin an ce arabi duk balarabi ya shiga ciki ina fata an fahimci shi ko ismul jam'i bai da mufrad cikin abin nan nashi amma an ka ce ismul jinsi ko an ka ce ismu wato aljam'i ismu jinsin shi an hankalta ma jinsin za ka hankalta ma shi ko ismu jami'in an hankalta ma abin gashi ga hiri waje kenan shi ismu jinsin kamar cikin kwakwalwa ne yake ismu jami'in kuma kamar abu gashi ga fili don mu fahimta an hankalta ma kamar an hada abubuwa ne shi ko jinsin wancan jinsin suna an ka hankalta ma don ɗalibai ilimi suka bambanta ba tsakankanin su da farko tsakanin al-itlaq da al-umum sai ka kuma cikin usul fiqh da ismu jinsin da kuma ismu jam'i ka bambanta tsakankanin su da annakiratu da ismul jinsi ina fata an fahimta duka waɗanda abuwa ne waɗanda bambanta su sai mutumin da ya karatu kwarai da gaske an gane ko yasa an na kira da ismu jins da yawan ɗalibai suna abin gana su yan an ce an na kira ismu jinsin ya dullo ala haƙiƙatin fi zihni yan an ce na kira yana cikin ƙwaƙwalwa wa hadhi al haqiqa sumiyat bismin an sanya mata suna wa huwa rajulun amma in aratta biha in kana nuhin ga abu ga hili kharij al zihni fa huwa nakira gani ko shi ko ismu jinsin la yakhtasu bi fardin dan haka ismu jinsin yutlaqu ala al-haqiqa adh-dhihniyya shi ismu jinsin jinsin ake kan hankalta ma yana cikin kwalwarka amma in kace rajulun gashi tsaye to ka hankalta ma gashi nan ya zan nakira rajulun kuma ka nuna haqiqa ce wadda awwaji amma in ka ce rajul kana nuhin jinsin kamar yana cikin kwakwalwarka tunda ko da baka kowa baka ce rajulun kiran wannan hakika tana ciki masala ce mai faɗi al'ayyati hal mu je gaba malam yace ismu jam'in qawluhu ta'ala fi suratul dukhan kam taraku min jannatin wa uyun ana magana kan fir'auna da mutanensa cikin suratul dukhan nawa nawa ne nan kam khabariya ce litakthir akwai kam istifhamiyya kam inda akwai kuma kam khabariya wadda take nuna takthir da ita da ka'ayyin dun ma'anarsu guda wa kam min malikin fis samawati to da ita da ka'ayyin dun dai wa ka'ayyin min ayatin fis samawati al-ard wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina nawa nawa ne kam taraku nawa nawa ne sun kabari min jannatin na gonakai wa uyunin da kuma wato abin nan maremari na ruwa ko idanu ruwa wa zuru'in da kuma zuruwa azzara kayan noma wa makamin karim da matsayi wanda yake mai girma ko kuma gidaje na mutumci makam wurin da ake tsayuwa ko kuma makamin matsayi karim na daraja ta duniya wa na'matin da kuma ni'ima kanu fiha fakirun da su kasance suna jin daɗi da ita Allah ce kazalika kama haka wa awrasnaha qauman akharin kamar yadda muke gudanar da al'amuran mu tilkal alyamul dawluha bainan nas wa awrasnaha mun ka gadar da waɗannan abubuwan da muka faɗa qauman waɗansu mutane akharin waɗansu mutane daban fal qaumu ismu jam'in shi qaumu ismi na na jam'i wa qad abhamahu Allah kuma ya kawo shi a dunkule huna anan cikin suratul dukhan wa kadhalika qawluhu fil a'raf kuma kamar cikin a'raf wa awrasna al qauma alladhina kanu yustad'afuna mun gadar mutane waɗanda ake raunatawa ake raunanawa ake wulakantar da su masharik al'ardi mun ganar da su gabascin ƙasa suratul araf to wane ne alƙawun ɗin al'aya mallai ce fa'indahu abu fihil ƙawun mutanen ya kawo su a dunkule aiban da araf da kuma dukkan walakin da bayyana fi suratul shu'ara a cikin suratul shu'ara ya bayyana annal muradu bi ula'ikal qawm banu isra'il abin da kin su bani isra'il qawlihi fi qissa bi ainiha saboda ya faɗa cikin wannan kissa bai ainiha da kanta fa akhrajnahu min jannatin wa uyun cikin mai hadda qur'ani cikin dukhan kam taraku min jannatin wa uyun ash-shu'ara fa akhrajnahum min jannatin wa uyun sun bar su saboda an hankalta ba fita suka yi amma nan akhrajnahum cikin suratul shu'ara Allah ya fitar da su don shi musu sanadiyar da sun ka fita haka kuma ya ba su izini iko ko ba haka ba yace wa kunuzin wa maqamin karim wa kunuz da taskoki na arziki wa makamin karimu da matsayi mai girma kaga a cikin dukhan wa zuru'in ya nuna suna da wuraren gona kuma nan kunuz ya nuna suna da taskoki na arziki kaga bambanci tsakanin su kazalik ta fuskar ma'ana da ta fuskar harda wa kazalika wa awrathnaha bani isra'il kama haka ne muka gadar da bani isra'il wa min azlatihi da tamkashi qawluhu ta'ala ran Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaha annabi Suleiman ya kange ta ya hana ta ita Balqis kawai da suka ce sunanta Balqis babu nafsi illa dai zamu bar shi tunda bamu samu nafsin da gaskata ko kareta ma kanat ta'budu min dunillah abin ta kasance tana bauta ma wanda ba Allah ba innaha kanat min qaumin kafirin ita kasance daga mutane kafirai fa innahu abhama haula alqaum ya ce min qaumin kafirin amma su waye su ya kawo su a dunkule kuna anan ya kawo su dunkule walakinahu ashara ila annahum sab'a yace to qur'ani ya bayyana su ne sab'a في سلة الموصول أسكن سلة موصول قوله تعالى كو آه بقوله عن الهدهد كو سبور فترسة دقا هدهد مقررا له ينا تبتا دشي كو فقال أحدت بما لم تحط به اتنا كيو ويسن لابن بك سليبا كومي إلي منك دالي منك نأيسن لابن بك سليبا كتير دولي سيكاسن كو هدهد نأتي مع النبي سليمان تعالينا ملكي شنا كومي أحدت بما لم تحط به waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin na zo muka daga saba to su ne waɗannan qaum inni wajadtu imra'atan tamlikuhu na iska wata mace tana mulkar su ko ba haka ba wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba a ce ayi aiki da shar'u man qabla na balqis ta mulki ba mace mulki dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Abu Bakar Sahih Bukhari Muslim yace lan yufliha qaumun wallahu amrahum na'am duk mutane da suka samu ci jagorancinsu to ba za su taɓa cin nasara ba na kira ce fi siyaƙin na fitu fidul umum don wanda suna ce wannan hadisin a'a yana da alaƙa ne da kafirai ita balƙisu da ta zo tare da ɗan suleiman ba ci gaba da jagoranci in kuma an ka kafa fati mace ta jagoranta an kai zaɓe ta ci ba shari'a ce ta addinin musulunci ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yuflihu qawmun wallau amrahum wallau amrahum imra in kuma kasar Jamus ta ba mace shugabanci an ga ta ci gaba a duniya ci gaban mai rijiya na don an saba ma Allah ana ganin an yi wuri ba nisa bane sai Allah ya bar mutum yayi sai yana ganin an kai karshe sai Allah ya kama shi lokaci guda ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون da aka kasa tsammanin don kafirai sun yi kaza sun yi kaza Allah bari shi kai sai karshe ya watsar da komai إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس سي أنا غنى أن كي كرشي قومي يا كمال سي الله شبه صدى الله yanzu dan jamus ta azama wata mace ta yi mulki kana ganin kamar an ci nasara ba nasara bane ci gaban mai rijiya ne mun fahimta ko to wannan a ce to ai jamus yanzu daga cikin kasashe masu karfi kuma mace ne ke mulkin ta a fanzur kai fa kana aqibatul mufsidi saboda yan boko mu masu wasu daga cikin su da kuma masu mummunan tunani to inni wajadtu imra'atan tamliku na iske mace tana mulkin su ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in kaje ce an bata daga dukkan komai dan ba ana rufe an bata dukkan komai tana da komai don Allah ya bata komi min kulli shay'in komi to shi kuma Allah komi ni zai mallaka na duk abin da mai mulki min kulli shay'in yahtaju ilayhi al-muluk wasu sun kace jarabawa ce Allah ma annabi Sulaiman ibn ya ce Allah ce laqad atina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin wa waritha sulaimanu daud وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء to tunda yayi irin wannan sai Allah sai Allah ya jarrabe shi da wa utet min kulli shay'in mace ba tana da irin wannan ai hattara sai sajiji da kai ko da yaga gado ya zo ai yanzu falan ma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkura am akfur duk abinda Allah ya baka ni'ima kudi ne mulki ne jama'a ce wani ni'ima kamar da shi zuwa ga Allah amma in kana ganin kai ka isa kare ka ta kari alamun halaka sun bayyana gare ka ka fara tangaɗi mu sai mu wace kaga ce imra'atan ya kashi na kira litta'zim ya nuna mai al'amarin ta ya girma tamliko ta haka dai wannan misali ne da malam ya kawo ina ganin lokaci ya fara matsuwa bari mu dauki koda misali guda malam yake cewa wa misalul ijmali bi sababil ibham fi silati mawsul misalin ijmali a cikin silatu mawsul qawluhu ta'ala yanci sai ta musul al-mausulat da alladi da allati da allahi da wane ne qauluhu ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku wa yake halattawa Allah don babu wanda yake halatta ko haramta in ba Allah ba qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum amma 'ala Allahi taftaru Allah ne yake da amma an ce annabi ya halatta ko ya haramta to da izinin Allah annabi Isa ce wali uhilla lakum ba'd alladhi حرم عليكم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ينا حالك تاموس ينا حرم تاموس بإذن الله أكنو da aka cewa babu hadisi akwai matsala don shi mun zuwa ya bashi idan ya halatta ko ya haramta don da aka ce ya halatta a ina ne suke inda ya halatta din ko ya haramta dole sai cikin hadisi ko mi tsaurin kanka don babu inda mun ce na halatta kaza cikin qur'ani ko na haramta kanka an fahimta ko ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم آثارهم من دون الإذن يدوكي مسو wani nauyi a Allah ne yake doke musu amma manzon da izinin Allah yake magana dan annabi maka akwai hadisi ko cikin Qur'ani ka gane cewa akwai nassi dan an ce to an ce ya doke nauyin idan na manzo ya magana ya doke nauyin cikin Qur'ani kawo shi babu to illa ma yutla alaikum sai abinda ake muku aka karanta muku to ina shi abin da ke karantawa malam yace faqad abhama huna hadal matlubu alaihim Allah ya kawo shi a dunkule abin da yake karanta musu alladhi huwa silatul mawsul wanda shi sila ce ta mawsul walakinahu bayyanahu bi qawlihi hurrimat alaykum almaytatu waddam an gane ko an haramta muku almaytatu waddam aya cikin suratul maida tunda an ce illa ma yutla alaykum sai abin da ake karanta muku to menene ake karantawa hurrimat alaykum almaytatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bih na fata an fahimta wadansu kuma suka ce a qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmul khinzir amma zance mafi inganci wadansu malamai suka ce a'a nan illa ma yutla alaikum sai dai a fassara shi da harrimat alaikum almaitatu ba a fassara shi da qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman domin ma yutla yana daukan ma'ana biyu abinda ake karanta muku a yanzu ko abinda ake za a karanta muku gaba amma in ka ce suratul ma'ida tana karshen abin da ya sauka ko ba haka ba hajjatul wada al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ko suratul an'am makka ta sabka to kaga illa ma yutla akum in ka ce qul la ajru fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu da ai bai mutabaqa domin ma yutla alaikum abinda ko ana karanta muku ko zuwa gaba za a karanta muku to shi wancan tuli alaihim na ba ba su yutula alaihim na yasa ba a fassara shi da shi sai dai in kai nisa cikin ilimin falsafa da balaga ka ce ta a illa ma yutula alaikum yana daukar da abinda an ka karanta muku da abinda za a karanta muku domin fi'ili mudari wani lokacin ya zakwa bi ma'anar madi ko ba haka nan bane amma wannan ta'wili yayi nisa shi yasa kaka fassara shi da wannan in gane ko yace walakinahu bainahu harimat alaikum almaytatu waddamu shine abin da za a karanta musu ko ake karanta musu a cikin suratul ma'ida aya ta uku kuma sai kai hattara an haramta muku wa yake haramtawa Allah ko ba ka ba alaikum gare ku almaitatu matacce banda banda matacce wanda yake na uhillat lana maita tare ko ha aljarad wal hut su banda su kaga na almaitatu ko ka ce mutlaq ne an yi taƙayyidin shi da aljaradu wal hut ko ba ka nan bane waddamu da jini shi ma jinin nan muqayyad ne qul la ajidu fima uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan sai jini mai zuba ba ko ne jini ba in duk jini ne da ba za a ci nama ba don ba yadda za a yi a raba nama da jini na fata an fahimci idan sai ka abun kamar da qur'ani yace aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus tunan akun au uktun dan uwa li abbi ko li ummi ko ko shaki a ganin dole sai an yi taqaidin shi shi yasa riwayoyi zaka iske ma qira'at shadda wala hu akun au uktun min ummi yan uwan ummu ake nufi domin shi shi dan uwa shaqiqi asib ne ba ashabul fard bane yana iya kwashe dukiya gaba daya da shi da dan uwa li abbi shi yasa in ba haka ba sai ka buga abun da yan uwa أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‘yan uwa domin in ba haka nan baccan ‘yan uwa kuma an faɗi suna da wani gado wanda ba shi ba استفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك kaga nan yace nisfi gare ta wa huwa yarithuha illa min kulli hawla kaga wannan dan an kace zai gare ta gaba ɗaya to nan kuma an kace walahu akhun akhun fa kulli wahid minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalika fa hum shuraka fi thuluth ayi sai zama to qur'ani kamar ya cika rubutu amma in ka gane wanga akh li umma ake nufi wadancan kuma akh li ab ko shaqiqi shikenan ka bambanta tsakanin su kuma daga nan za ka gane me ake nufi da kalala din ina fata an fahimci domin da an kace wa in kana rajulun yurasu kalalata to ya za ya gane kalala sai sun kace to sai an hada da mantuq da mafhum يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد كاغا بيد دا كنن بيد فرع وارث وله أخت كاغا نم ليس له ولد بيد دا كنن ليس له فرع وارث وله أخت yana da ƴan uwa sun kace mafhumuhu iyaye babu sunan domin akwai iyaye ƴan uwa ba ta gado to nan zaka samu tafsirin kalala cikin Qur'ani dukka kaba kanka wahala ha in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak sai nuna maka kalala bai da wanda bai da far'u waris kuma bai da asl waris domin laysa lahu waladun ya nuna bai da far'u waris bai da da walahu ukhtun mafhumuhu babu uba da rai domin uba na da rai ita uwa ba ta gado shikenan ka samu tafsirin kalala cikin qur'ani ha to ai ba kullun na zai samu mafita ba shi bai bayar da mafumin ba bai kuma bayar da ka'idodin shari'a ba ya ma zai yi shi shi samu irin wannan fahimta to shi kenan sai mu tsaya akan wannan gaba insha Allah ta'ala sati mai zuwa yan Allah ya samu na cikin masu rayuwa sai mu tashi akan wa min amthilatihi ko eh nan ya kamata mu dan tsaya abin da yasa nake ka irin waɗannan abubuwa da kuke ganin muna karawa saboda muhimmancin mas'alolin bin karatun ragagagaga a bishi ba za a iya samun fa'idar da in wata matsala ta taso gobe ba ka san irin inda zaka tsaya abin da muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya sa akwai raya kuma ya ba mu iko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh